بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa muna darasi na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadil ma'ad shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdullahab ya rubuta a wannan masallaci na ihya sunna da ke birnin kano najeriya yau da taimakon allah maɗaukin sarki za mu tashi ne akan shiriyar annan muhammad sallallahu alaihi sallama dangane da wani abin da ake ce da shi ali atikaf abin da ake nufi da ali atikaf shine al-muksu fil masjidi zama a masallaci lazimtar masallaci annabi alaihi salatu wassalam ya sunanta zama a masallaci zuwa wasu kwanaki adadi ayyanannu sanannu a wani lokaci sananne itikafi ibada ce da take ƙara wa bawa kusanci ga Allah ta'ala itikafi ibada ce badaniya qurba ila Allah الإنسان يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى wanda zai zama mafi rinjayen awanninka a waɗannan kwanaki da kake zaune a masallaci tunaji rabbak kana gana ne da ubangijinka tumala ya yi wata shimfiɗa mai kyau da take nuna menene hikiman shar'anta yin itikafi ɗin duk abin da kaga Allah ya ce a yi to akwai wata hikima da wani amfani wani fa'ida da bawa zai iya samu a wajen Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya ce lamma kana salahul qalbi واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام وفضول الكلام ما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى ويضعفه أو يعوقه ويوقفه اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المؤوقة له عن سيره إلى الله وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينقطع بحيث ينتفع به العبد في دنياه وآخرته ولا يضره وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده فيسير أنس فيسير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر ما لك سوى yayin da Allah ya riga ya san cewa gyaruwar zuciya gyaruwar zuciya kamar so yake ce maka itikafi yana da alaka da gyara zuciyar dan adam da tsayuwar zuciyar akan hanyar da za ta tafi zuwa ga Allah wannan yana samuwa ne ta hanyar mutum ya haɗa tunaninsa ya haɗa ibadarsa ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya haɗa duk abin da ya watse masa shine lamma sha'sihi in an ce ash-sha'su ana nufin wato abin da ya al'amarinka da ya watse lamma Allahu sha'sa fulanin Allah ya haɗa al'amarin wani da ya baje kamar mutum ya ce ka ainihin al'amari na ya lalace duk komai nawa ma duk ya babbaje ya lalace to in an ce wato wato lammu shas kamar Allah ya hada maka al'amarinka bilkulli ya ce Allah duka gaba daya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar daidai ke da jama'a Allahu amraka kullahu ya wato bajewar zuciya kikkicewar zuciya da barin Allah sha'asul qalbi ba abin da yake hada shi ba abin da yake hada zuciya la yalumuhu illa al-iqbalu ala Allah face fuskantar ubangiji yayin da lamarinka ya ya watsi to ba abin da zai taimake ka illan ka fuskanci Allah yayin da zuciyarka ta baje ba abin da zai taimake ka ya hada ma al'amarinka illa al-iqbalu ala Allah fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala muna da fudulu sharabi wa fudulu ta'ami wa fudulu mukhalatati al'anam wato daidai da abincin da mutum zai ci da abin da mutum zai sha akwai rara da mutum yake israfi da wuce gona da iri wajen amfani da shi ta hanyar da Allah bai yadda ba rarar ci rarar sha wanda sai an tambaye ka akai da rarar wato cakuduwa da mutane kaga haduwa da wani da wani akwai hisabi akai dan idan ka hadu da wani yawan associating da mutane da kake yi to Allah ya san me kake dauka na zanibi a tattare da su matakar ba kun hadu ne akan aikin alheri ba mukhalatatul anam shiga can fita nan cakuda da bayi da fudulul manam bacci na wuce gona da iri wanda har ya sa ka saba Allah ka fita sallah zance na wuce gona da iri hudulul kalam maganganu na shirbici da shirme da kafusa ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa ne da ma ya duhu sha'asan yakan ƙara wato lalacewa da watsewar al'amarin bawa idan aka hada maka wancan da wancan da wancan da wancan to ba abin da zai kara ma illa nisantar Allah shi yasa malam yace wa yushattituhu fi kulli wadin waɗannan al'amura surutai maganganu bacci na wuce gona da iri cin abinci na wuce gona da iri cakuda da mutane wannan yakan ya haɗa al'amarin mutum ya baza shi a cikin kowane kwari sannan ya yanke ka ya hana ka zuwa ka fuskanci Allah wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala sannan ya raunana ka wa yad'afuhu da'af ya ɗaure ka ya tsayar da kai yu'awwiquhu wa yuqifuhu ya hana ka zuwa ga Allah kaga dan abubuwan sai ce to hikimar al-azizur rahimu Allah bi ibadihi ga bayinsa mai suna azizu ar-rahimu shi Allah hikimar sa saboda waɗannan abubuwan ba abin da zai magance su an shara'a lahum min as-sawmi sai Allah ya ce ayi azumi wannan azumi shine maganin waɗannan abubuwan gabaki daya da azumi ne ake fuloshin waɗannan tarkacen ma yuzhibu fudul at-ta'ami wash-sharab kaga idan kana azumi ta dalilin azumi babu maganar fudul at-ta'ami wash-sharab ai baka ma ci ba ballantana har ka wuce gona da iri an tsaye da kai yi ne kake baka ci ba saboda akwai cin da ba a so akwai shan da ba a so don haka shari'a ta shar'anta maka yin azumi ba wai a tsawon sati gabaki daya kullum kana ci kana ci kana ci har cin ya zo ya wuce gona da iri ba sai aka shar'anta maka yin azumi wanda kuma shi wannan azumi yastafrigu min alqalbi akhlata shahawati almu'awwiqati lahu an sayrihi ila Allah wannan azumin shine zai sa zuciyarka dukkan wani abu na sha'awa da take sha'awar da ke hana mutum ya je gurin Allah sha'awar da take hana mutum ya kulla alaka da Allah sha'awar da take hana mutum ya tafi wajen Allah wannan azumin yakan sa zuciyarka ta tafi akan seti ba za ta fada cikin wannan sha'awa din ba da za ta hana ka bin Allah wa shar'ihi ko ta hana ka bin shari'ar Allah kuma Allah da hikimarsa ya shar'anta yin azumin ne bi qadril maslahati a bisa daidai gwargwadon maslaha da amfanin bawa ba a dora maka azumin da zai galabaitar da kai ya gigita ka ba ba a dora maka wannan ba sai aka yi maka shi qadrul mustafa iyayen da zaka iya yi ce ka yi alhamis ka huta juma'a asabar lahadi ka ɗauka litinin ka huta talata laraba ka da ɗauka alhamis ka gani akwai kadrul mustafa iyayen da za ka iya yi ko siyamu dawud ka yi yau ka sha gobe ka huta ka yi yau ka sha gobe ka huta ko salatata ayyami min kulli shahr azumi kwaya uku a kowane wata ba takurawa ko kai ayyamul bid fararen kwanaki sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata kwaya uku ko wannan a wata duk wata da in za ka yi wannan azumin kwaya uku Allah sa musu albarka ya yi shi ne bi qadril maslaha shari'a ta ce ka yi wa Allah bautan a bisa gwargwadon maslaha kuma da amfanin ka fa yin ibadar yin azumin bi haisu yantafi'u bihi al-abd fi dunyahu wa akhiratihi azumi bawa yana amfanuwa da shi a duniyarsa da lahirarsa malamai suke cewa azumi yana daga cikin magunguna masu amfani na cututtuka na yau da gobe suka ce majority mafi rinjayen cututtukan da suke damun mutane daga abinci ne shisa ya tabbata mutumin da yake da yawan yin azumi na nafila to za ga yana da yawan lafiya sama da shi da waninsa wanda Allah ya hore masa yana yawan azumin nafila to yana samun zaman lafiya a rayuwarsa wannan abu ne sananne nishadi da karsashi saboda shi kansa gangan jikin yana buƙatar tsari planning akan abincin da zaka ci amma kullun ka cika da safe ka cika da rana ka cika da daddare ka cika da yamma bayan la'asar ka dada cikawa in zaka kwanta bacci annabi ya ce ba abin da aka ba wa ɗan adam daga cikin abubuwan aka ba shi na sharri irin cikinsa da farjinsa shi kullum so yake a zuba masa wala ya ruhu azumi ba zai cutar da kai ba abu na biyu ya ce wa shara'a lahum ali a tikafa alladhi maksudu maksuduhu wa ruhuhu akuful qalbi ala Allah bayan an yi maka bayanin azumi ga falalarsa a duniya ga kuma falalarsa a lahira manzon Allah ya ce Allah ya faɗa a hadisul qudusi as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi fa nawa ne ni ne nake sakayya da azumi azumi nawa ne ni ne nake sakayya in ji Allah ba wanda ya salla dan azumi in ba Allah ba kaga amfanin shi a lahira kenan to sai aka shar'anta maka itikafi wanda manufarsa da ruhin itikafi shine aukuful qalbi ala Allah zuciya ta tsaya a wajen Allah daman ba burin mumini irin ya zama yana da alaka da Allah walin qita'u anil khalq da barin halitta kai nesa da mutane duk lokacin da ka nisanci mutane akan hayaniya da rudani na duniya to kuma lokacin da zaka samu amfanin lahirarka yanzu idan kana so kai karatun qur'ani da yawa sai ka rabu da mutane sai ka rabu da abokananka idan kana so kai zikiri to sai ka tashi daga inda mutane suke wurin yan hira dan ba za su barka kai ba duk wani abu na kirki da za ka yi ibada ne sallah ne abin da ka sani to akwai buƙatar alin ka ta'u anil khalq ka dan koma gefe ka shiga wata kalwa ka keɓanta an tashi a masallaci hayya hayya don an fita sai ka ga wani ya tsaya a masallaci shi bai zai fita ba sai ya yi raka asa guda biyu amma yana fita za a shiga hayaniya da surutu da cene na ce walishigalu bihi wahda da shagaltuwa da Allah shi kadai kenan ɗauke kewan mai itikafi yana yin sa ne billah shine unsuhu billah al'uns ɗauke kewa yana ɗauke kewa da ubangiji badalan an unsihi bil khalq akan ɗauke kewansa da halitta kamar mai itikafi ya koma ne gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana ganawa da shi akan a ce ya koma ya tare wajen yan uwansa mutane ana hira ana labari suna ɗauke masa kewa me yake kafi a zamansa a masallaci kamar ganawa yake da Allah ta'ala wannan zai taimake shi kwarai ya taimake shi wajen samun tanadi بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر wannan ɗaukakewa da zaman masallaci a itikafi shi kaɗai yana fuskantar ubangiji sai zikiri sai karatun alkur'ani sai salatin annabi kamar mutum yakan yi wa kansa tanadi ne fa ya'udduhu bidhalika li unsihi bihi yawm alwashati fil qabr lokacin da mutum yake cikin kadaici a cikin kabari kamar wannan zaman itikafi a masallaci kamar wani tanadi ne mutum yake yi wa kansa wannan kadaicin kamar tanadi ne yake yi wa kansa lokacin da zai shiga kadaici a cikin kabari dama ya saba yana zuwa a masallaci ya je itikafi ya zauna ba ruwansa da kowa kawai daga shi sai Allah ta'ala bai san da na gefensa ba bai san da na kusa da shi ba wannan itikafi irin na da kenan mutane masu tsoron Allah salaf banda itikafin da da yawa yau daga cikin mutane suke a wannan zamani sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya ware suke itikafi haƙiƙanin itikafi na gaskiya za ka tafi itikafi ka je masallacin da kowa ya san ka ka san kowa ya za a sabar ka ibada ko ma kaddara sun san ka ka san su tunda ka san ɗabi'ar mutanenka bara su in sun san kana masallacin nan bara su bar kai komai ba akwai yan hira ka tafi itikafi ka loda data a wayarka saboda kar ka samu misin na data ka je dai zaman hutu ka tafi itikafi ka haɗu da wasu mutane ba ku da aiki sai labarin siyasa da surutun duniya da a itikafi an shiga itikafi masallaci ka ji kamar kasuwa hayaniya sauti ne ke ɗaguwa akwai masallacin da sai da aka raba faɗa ma a itikafi faɗa aka raba da kowa sosai a saho wannan ya naɗe wannan ma ya naɗe amma akwai yayin zuwa itikafi ustazai ana yayin zuwa itikafi amma ba kowa ne kuma yake fitowa da cikakken ladan itikafi ba ana baka shawara in har zaka itikafi na yadda ana so a samu sauki masallacin kusa da gida kusa kaza amma ka duba ka gani me ribar ka kaje ka zauna cikin ustazai yan uwanka da suka san ka sana ka bauta Allah ka tafi wani kauye ka tafi wani gari yanda baka san kowa ba ka je ka yi rijista ka shiga ka zauna daman baka san kowa ba ballanta ma ka samu abokin hira shi ya fi maka alkhairi dan wallahi wani masallacin da zaka je kana da sanayya da mutane sun san ka kasan su ka je kai kwana tara nan kana itikafi wallahi gwanda ka je wani guri da ba a san ka ba kai kwana biyu ko uku ka dawo shi fi maka alheri sauran kwanakin ka tafi kasuwar ka labarin abin da mutane suke aikata a itikafi labarin bai da daɗi musamman a wannan zamani mai itikafi ne fa zai tafi da rediyon sa wai saboda bbc da voice of america he don't want to lose any labari da zai iya zuwa mai itikafi ne fa duk facebook da whatsapp duk labarin duniya da ake yana da he is very very current mai itikafi ne fa yake daukan hoto yana daukan hoto yana ta dauka da shi da abokanansa yana ta nunawa ga muna muna itikafi a masallacin kaza mai itikafi dan karshen zamani ga alfaharin cin abinci fakhr bil ta'am wa sharab saboda Allah ya rufa masa asiri kaya za a rinka yiwa duk magariba kayan shan ruwansa a mota a budda manza a zo ana saukewa ya dan tsitsinci yan abokanansa da ya ga yan ajin su daya ba wai talakawa ba a zo a shimfiɗa wata darduma ta alfahari a kan shan ruwan nan sai a share awa guda tun daga magariba har a fara kadika mace sala ta sallar tarawihi ba su gama shan ruwa ba kawo wancan a kawo wannan yudu al-aghniya wa yudradul fuqara a kira mawadata su zo su ci abinci su more abokanai a kori talakawa miskinan almajirai mabukata suna zirga-zirga suna zuwa banɗaki su je su dawo bara a kira su ba haka in an zo sahur duka wannan ana yi fa sawfa ta'lamun wannan itikafi da ibn qayyim yake faɗa cewa Allah ya shar'anta ta ne dan bawa ya samu al'uns ɗaukakewa da ubangiji me ma'ana ɗaukakewa akan ce in an ga wani yana zaune shi kaɗai ba ku a ce je ka zauna da shi ka ɗauke mai kewa ibn qayyim yake cewa me itikafi yana ɗaukakewa da ubangiji ne yana kamar gashi ga Allah ne sannan wannan kuma wani tanadi ne kamar preparation ne na zuwa kwanciyar kabari dan zai je ya daɗe a kabari daga shi sai shi kamar yadda yau zaka zo ka zauna a masallaci kai ta zikiri daga kai sai kai in ka gaji da wannan zikirin ka dawo wannan in ka gaji da wannan ka dawo wannan in ka gaji da wannan ka dawo wannan me yi tikafi ya shiga masallaci amma baya iya yin dan zamani kenan amma baya iya yin sallar tarawih cikakkiya da ake yi duk raka'a biyu sai ya je ya jaddada alwala kuma duk raka'a biyu raka'a da yake samu me yi tikafi ne har wata sauka ake ta ƙur'ani duk takarda idan ka buɗe ayar farko a shafin farko aya ƙarshe ta za ka karanta ka gama wannan farko aya farko aya ƙarshe ka gama wannan haka akwai masu ɗaiɗai ma aya ɗaya da ka leƙa duk aya da gani ka gama ya daɗa buɗe aya kan nan wallahi wallahi ai ba ku san akwai irin wannan saukar ba ai shine za a ce maka ai wani ya saki ƙur'ani sau dubu kaza budewa ake duk shafi dai ayar kawai ganin ta zaka yi ta saman da ka leko ta ka gama da wannan ta gaba ta gaba far far far far Allah karim so ina ba da shawara ga yan uwa idan za a yi fa ibadan a yi ta da gaske kada a asarar lokaci akwai masallatai da yawa a garin nan yanzu kana nan unguwar da zaka yi itikafi sai ka tafi can wani masallaci can karshen sauna dakata tafkeken masallacin juma'a ka je baka san kowa ba a wurin ka je ka yi tikamin ka ko kana nan unguwar ka tafi can ƙarshen kurna can kusa da hanyar Nijar Nijar din nan akwai masallaci a nan gurin ka je ka yi tikafi ko kana daga can rijiyar lemo ka tafi mariri a akwai masallaci da ake itikafi to ka taho a garin kake ba baka bari garin ba amma in Allah ya sa da wannan zai taimaka kuma akwai masallaci masu kyau da ana yi kafin ba hayaniya amma cikin garin nan na cikin gari masallacin wani sanannen masallaci ai mu ai za mu ai muna masallaci kaza ai mu muna masallaci kaza furin ustazai a haɗu a je a ta harka kawai da magariba za ka zo wuciya ta gindin masallacin yadda ka san fada ake surutu da hayaniya ايش هذا؟ أين الأدب؟ ina الأدب؟ ina خشية الله ina muraqabatullah ina al'us billah din ina yake su karka zo kana tsammanin kayi wani abu ka je ka tarar da littafin ka MG kun ji wannan fai wannan shine wato haƙiƙanin ma'anar shi itikafi maksud ɗinsa ka haɗu ka haɗa tunaninka kai halwa da ubangiji ka nisanci mutane shi sa aka ce ka je masallaci ta yadda son Allah da ambaton Allah wal iqbalu alaihi fuskantar ubangijin nan shine zai yaye maka humumul qalb damuwa ta zuciya tsabar yawan zikiri da karatun alkur'ani tsabar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da tunawa da Allah da zanubanka shine zai yaye maka humumul qalb wa khataratihi son Allah sai ya lullube maka zuciyarka daga bakin ciki da damuwar duniya sai kaga alheri ya lullube maka zuciyarka ga baki daya tunani kake yi ya zaka samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine cikakken ma'anar itikafi dan an ce ka zauna a masallaci a itikafi abinda ake so zaman masallaci ne ya maka tasiri a zuciyarka kuma an ce ka baro cikin yan uwanka ne ka zo masallaci saboda yan uwanka nan ba za su bari ka yi abin da za ka yi a masallacin nan ba ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم shuri al'itikafu fi afdali ayyami saum yayin da zama wannan manufa tana dada tabbata ne wannan manufa tana dada tabbata ne da azumi kun ga wannan ibada da aka faɗa ai kaga akwai buƙatar azumi to sai aka shar'anta mana mu je mu yi itikafi a cikin mafiya falalan kwanakin azumi wanda su ne al'ashirul akhir min ramadan goman ƙarshe a watan ramadan malam ya ce Allah walam ya zukuri Allah subhanahu wa ta'ala ne a ce kafa illa ma saum Allah fa bai ambaci maganar itikafi ba face tare da azumi wala fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ma saum kuma annabi bai taɓa yin itikafi ba face tare da azumi annabi bai taɓa yin itikafi ba face sai lokacin da yake itikafin na akwai azumi mana kar wani ya ce zai je masallaci ya zauna kawai baya azumi a bakinsa wai yana iya itikafi kamar yadda wasu suke yi akwai riwayar abdulrazzaq mani a takaffafa alaihi bisawm akwai riwayar na na aisha la tikafa illa bisawm ba a yin itikafi sai da azumi wancan riwayar mani ita kafafa alai bisawm riwayar ta zo daga hadisin sauri daga habib ibn abi sabit daga afa daga aisha abu dawud ya ruwaito wannan riwaya a cikin littafinsa imamu dara kudini shi ma ya ruwaito na na aisha wataran tana cewa as-sunnatu alal mu'takifi alla ya'uda marida nana aisha tana cewa sunna akan mai itikafi kar ya je gaida mara lafiya ko mara lafiya kada ya je gaishe shi sunna akan mai itikafi wala ya shahadu janaza ba zai halarci jana'iza ba ko mutanen unguwarsu ne suka mutu gaba ɗaya ba zai je ba ko babansa ne ya mutu ba zai je ba ko mamarsa ne ta mutu ba zai je ba sai dai in ya ce ya daina yin itikafin ya fita daga itikafin sai je jana'iza amma yana cikin itikafi ya fita ya je makabarta ya dawo duba aikin makabarta duba gaida mara lafiya duka qurbat ne abubuwa ne samun kusanci da Allah amma an ce kada kai wala ya masamra'atan na Aisha take cewa mai itikafi baya taba mace kwata kwata mai iyali sai ya kaurace wa iyalin ya koma masallaci sannan mutum ba zai fita ba saboda wata bukata in dai ba larura ba wala ya li hajatin illa lima labudda min mutum baya fita yana yi tikafi don wata bukata sai bukatar da ba makawa dole sai ta ce wala a tikafa illa bi sauhun ba a yin itikafi sai da azumi wala a tikafa illa fi masjidin jami'a kuma ba a yin itikafi sai masallaci na juma'a saboda kada juma'a ta gindaya maka don ba a da bukata ka fita kana fita indai ka ɗauki itikafi a masallacin da ba na juma'a ba kana fita sallar juma'a itikafin ya karye ka duba falalar juma'a kuma ba cewa akai ka zauna kar ka je juma'a ba to shi yasa suka ce kwata kwata itikafin ma kar ka fara kirkiran sa sai a masallaci wanda yake ana juma'a wasu malamai suna cewa idan kwanaki ne gida daga kwana biyu kwana uku ko da ba masallaci ne na juma'a ba in dai juma'an ba za ta iya riskar ka ba to za ka iya yin itikafi a irin wannan masallaci ruwayo sun zo masu tarin yawa da suke bayani wato dangane da ka'idoji da dokoki na shi itikafi na farko dai ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da zai shiga itikafi sai ya je sallah asuba yana yin sallah asuba sai ya shiga kenan ana so mai yin itikafi da yayi asuba sai ya wuce ya shiga ba a shiga da azar a ba lokacin shiga itikafi da asuba ake shiga kuma ana fita ne da daddare kamar mutum ya sallar isha ya gama kaga ka dauko yinin ka karisa shi ya cika to sai kuma ka fita ko bayan isha irin a ce an ga wata ko kuma ma in zaka cika ladan ka sai ka kwana a masallaci ka wuce idi bayan idi sai ka dawo wajen iyalinka gida kuma wannan yana nuna mana cewa lallai idan mutum zai yi itikafi ya kamata ya hada da azumi kuma ibn qayyim ya ce Allah bai ambaci itikafi ba sai da azumi manzo Allah ma bai faɗa ba a yi itikafi sai da azumi um, jumhurul ulama majority na malamai musulunci sun tafi akan sharaɗi ne yin itikafi tare da azumi haka al-islam shekul islam abu abbas rahimahullah ya ingantar yarin jayar cewa fa lalle kada a yi itikafi ba tare da azumi ba su wannan yana da kyau kuma mutum zai ta itikafin nan ba lalle sai da ramadan ba in ga dama za ka iya daukan azumi a gobe sai ka shiga itikafi da asuba ko na rana ɗaya halatta kai na rana ɗaya ana iya yi yana da daɗi matuƙa a ce gobe litinin za ka yi azumi sai ka ɗauki niyyar azumi da asuba ka je masallaci kullum sai ka yi zamanka ka ta sallah ka ta karatun ƙur'ani kai ta zikiri kai ta ambaton Allah ba za ka fita ba sai an yi magariba an yi isha'i sai ka koma gida da Allah ya taimake ka kana iya wannan lokaci bayan lokaci insha Allah za ka ga canji a rayuwarka musamman wanda yake da bukatu a wajen ubangiji ta'ala yana da wani abu da yake so Allah ya biya masa jarraba wannan ka sha mamaki amma fa aiki ne na maza eh ko ka ware wasu kwana biyu ko uku ka ce za ka jera azumi kuma wannan azumin da za ka yi kana masallaci ka kashe wayarka ka kashe komai ko ka samu wani hutu ne ko wani weekend ko a unguwarku ko a wani wuri ai yana da daɗi kwarai da gaske to dangane da magana fa fudulul kalam surutai soki burutu ya yan uwana musulmi annabi mu annabi rahama yana faɗa wa mu'azu dan jabal yace shi mu'azu dan jabal yake cewa manzon Allah yace a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi astaghfirullah yanzu Allah zai kama mu astaghfirullah yanzu Allah zai kama mu da abin da muke faɗa na bakin mu astaghfirullah a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi mu'azu ne yake tambaya annabi manzo Allah ya ce a akwai abin da yake jefa mutane cikin wutar jahannama ta fuska fuska ko ta hanci illa hasaidu alsinatihim وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم akwai abin da yake kai dan adam wutar jahannama da gaggawa kuma an zo jefa shi a jefa shi a wulakance ta fuska zaka dara ko ta hanci hanci zaka dara irin abin da harshen ka yake girbe maka surutu da annabi ya zo bayanin yan wuta ai cewa yayi su ne mutane ne masu sifa su yan wuta as-sarsarun al-mutashaddiqun al-mutafayhiqun as-sarsar mutum mai yawan dumi mai yawan surutu maganganu bai da linzami surutu magana annabi ya ce alamar yan wuta ne ana magana ana cika baki ana magana ana ƙarya ana magana harshe baya hutawa wani duk inda ka je wurin zama muryarsa kake ji idan bai zo majalisa ba majalisar ba daɗi saboda mai surutu bai zo ba الثرثار المتشدق المتفيهق maganganu da muke saki a bakunanmu muke faɗa akwai hisabi a kansu ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk lafazi da mutum zai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah duk lafazi da mutum zai faɗa akwai masu rubutawa akwai masu ƙididdigiya na farko za a irga abin da ka faɗa sannan kuma za a rubuta abin da ka faɗa wa inna alaikum lahafizi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lallai a kanku akwai masu kiyaye ku mala'iku masu lura da sha'aninku gaba daya da inda kake zuwa akwai mai lura da kai Allah astaghfirullah Allah mun tuba Allah kai mana afuwa marubuta Allah ya ce maka kuma sun san abin da kake aikatawa duk abin da mutum ya aikata min khairin aw sharrin sun sani wanda ya shiga ofisinsa ya dauki takarda ya rubuta abin ƙarya ya nade ya karbi kuɗi ko yasa aka yi wani abu wanda ya je aka yi mitin za a cuci wani za a halaka wani za a zalunci wani wanda ya je ya shirya deal aka yi abu kaza a yi abu kaza ya za mu yi cuciwa ne ya za mu yaudare shi ya za mu abin nan ɗinsa ya lamuna ma taf'alun suna kallonka suna saka ido a kanka suna bibiyarka kuma sun san saura maka kwana nawa a duniya to wannan kalam maganganu mala yace fa innahu shuri'a lil ummati habsul lisani an kulli ma la yanfa'u fil akhirah an shar'anta wa al'umma su kame harshensu a kan abin da ba zai musu amfani a lahira ba wallahi idan Allah ya jarabe ka da aboki mai shegen son surutu da hira da ɗebo maganganun mutane da bayanai to ka takaita zuwa wajensa kuma ka takaita alaƙa da shi don zai halakar da kai sai dai in haɗuwa kuke akan maslaha ta duniyar ku zai amfane ku kuma ba abu ne na sabon Allah ba za ku ita labari akan business ɗinku nema ne wannan halal ne amma mutum ya zauna ta surutu mara amfani a irin wannan yanayi ajalinka yana bin ka baka sani ba to me yayi maganin surutai shine hafsul lisani ka kame bakinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗa alheri ko shiru shi yasa aka shar'anta maka zikiri fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku rabauta ku ambaci Allah da yawa don ku samu rabauta la'allakum eh tuflihun fadhkuruni adhkurkum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin husnul samt kame baki ku yawaita karatun alkur'ani don a rubuta muku a littafin ku kun yawaita ambaton Allah ku yawaita yi wa annabi salati man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra wanda yayi min salati ɗaya inji annabi Allah zai masa goma ka yawaita tasbihi ko a mota ko a gida ko a falo ko a menene bini bini subhanallah astaghfirullah bakin ka ya saba la yazalu lisanuka ratban min zikrillah harshen ka kada ya gushe yana danye dan ambaton Allah ta'ala ka yawaita wannan to bacci fa dan saboda kada dan adam ya je ta bacci sake ba kaidi malam yace fa innahu fudulul amma wa amma fudulul manam fa innahu shuri'a lahum min min qiyam al-layl ma huwa afdal min as-sahri wa ahmadihi aqibatan wa huwa as-sahru al-mutawassit alladhi yanfa'u al-qalba wal-badana wa la ya'uqu al-'abda an maslahatihi ومدار رياضه رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذا الأركان هذه الأركان الأربعة وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلن ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين وقد ذكرنا حديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في الاعتكاف كو في اعتكافه dangane da bacci akwai masu bacci kamar ashabul kafi wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a shekara 309 ana ta bacci ashabul kafi akwai wanda bacci shine rayuwarsa bacci zai yi baccin har ya wuce hankali ya yi baccin da zai hana shi ya ibada ya baccin da zai hana shi ya kiyamun laili ya yi baccin da zai hana shi ya tashi da asuba yana dan musulmi amma asuba ta gagare shi a rayuwarsa gabaki daya baya cikin kamus ɗinsa asara ce babba dan kada dan adam ya kwanta tun daga farkon dare har ya kai ƙarshe daga farko ya kai ƙarshe shine aka shar'anta masa wani abu mai suna kiyamun laili يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يشي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا تاشي ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kai ma da kai yake kum al-layla illa qalila ta shike qiyamul layl sai kaɗan da zaka bari ka bacci ko kai rabin dare kana sallah kai rabi kana hutu ko ka rage a rabin ka tauye kaɗan ko ka ƙara sannan an shar'anta maka dare warattilil qur'ana tartila ka rinka karanta alkur'ani karantawa a dare jama'a lokacin da Allah ya fito ƙarara ya yi bayanin lokacin da ake son karatun alkur'ani dare dare warattilil qur'ana tarcila don shine lokacin natsuwa an gama hayaniya ta duniya an shigo dare a rage bacci a karanta qur'ani shi sa aka shar'anta qiyamul layli an ce qiyamul layli ne ya tsawo alqiyam an ce da ita salatul qiyam saboda ana dadewa a tsaye an ce tahajjud saboda ana kwanciya a dan yi bacci sannan sai a tashi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka tashi ka karanta alqur'ani a sallar ka ta karatu ka ci moriyar tsayawa a sallah din ka dade a sallan ka kuma ainihin wato dade kana karatun qur'ani in baka haddace qur'ani ba ai sai ka dauki qur'ani ga waya kama wayan nan akwai qur'ani izo 60 rada rada ko ba wuta baka da damuwa duba yadda Allah ya sauƙaƙe hanyar ibada rike ta kawai zaka yi haka tunda an halatta a rike qur'anin da wanda yake da larurar bukata haka sai kai ta yi ka ta yi in ma ba a sallar za ka yi ba zauna ka ta karanta ka ta karanta ka ta karanta ka yi izu ɗaya a tsaye wannan a takaice kenan izu ɗaya ka gwada wa kanka izu ɗaya kana tsaye ka karanta kai ruku'i ka daɗe sai ka ji bayan ka kamar zai kage ka daɗa miƙewa ka ta li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu sai ka gaji ka da tafiya sujada in ka kafa goshin nan naka ka ji kamar za ka karɓi abin da kake roƙa ne a wurin ka ta gaya wa Allah ka daɗe ka ta'addu'o'i ka ta'addu'o'i ka ɗago da ƙyar ka zauna ka ta'addu'o'i ka ta'addu'o'i sannan ka yi in ka tashi kuma du raka'a ta biyu ita ma ka yi izu ɗaya a tsaye in Allah ya taimake ka kana da rabo sai ka samu izu goma a dare ɗaya ko izu shida a dare ɗaya duk inda ka kwana goma ka yi sauka ko duk inda ka kwana shida ka yi sauka illahi azim la ilaha illa huwa ko mutumin da ya tara fanta wa sama wallahi ba zai fi ka kwanciyar hankali da nutsuwa ba kun ji wannan rantsuwar ta wallahi ba ta shi a banza ba ina gaya muku ne ala yaqin ala yaqin malam akwai wata duniya ta daɗi da bayan Allah suke cin ta cikin dare wani irin daɗi ne da ya fi duk wani daɗi da kake iya lissafawa Allah ya taimake ka dan uwana yasa kana iya rage dare ko yaya ka sallah kai ruku'i ko ka zauna ka ta bude qur'ani kana karantawa kana ta jin kiran sallah kana karatun qur'ani an yi as-salatu khairun minan nawm kai aswaki ka fita masallaci ba wanda ya fi ka jin daɗi sai wanda ya yi abin da ka yi ko wanda ya fi ka shi ne za ga mutum fuskarsa sai ya fito cikin yalwa sunna ne cewa duk wanda ya kiyama laili da daddare to fuskarsa cikin yalwa yake fito bara gan shi a turbube a kuntace ba fuskar cikin yalwa kuma zuciyar ma cikin yalwa wannan abun malam shine annabi ya shar'anta wa dan adam shari'a ta shar'anta wa dan adam saboda kar ya wuce gona da iri wajen bacci aka ce ya rinka yi kiyamul laili malam yake cewa ya fi hira afdalu min as-sahari ya fi hira daman malam wanda ya san me yake yi wanda yake yi wa kansa lissafi ai baya zuwa ya je yana zaman hira yana bata lokaci karfe sha biyu karfe ɗaya karfe kaza bai yi bacci ba ina kai ina wannan haukan in dai ba shagon ka ka bude kana neman abinci ba wannan larura ce amma haka kurin wai majalisa kuwa ai ko ba amma fara hira sai sha ɗaya da rabi iyalansu suna kwance a gida suna jiransu bai zai dawo gida ba sai bayan biyu da rabi uku idan zai kwanta dama magana asuba baya ba ta cikin lissafinsa akwai wanda baya fita hira a garin nan hira baya fita hira billahi azimu sai bayan sha ɗaya sai sha biyun dare ma zai yi wanka da mota sai fita kuma akwai inda yake zuwa su je su fakin da motoci su haɗu a kawo kayan ciye-ciye da shaye-shaye abokanai ne a haɗu bai fito daga gidansa ba ma sai sha ɗaya da rabi sha biyu saura iyalinsa tana kallonsa ya fita ya je a haɗu da abokanai sai an share awa uku awa hudu sai ka ga ana ganin bi da rabi kai bi da rabi ta yi fito mu ta fito sai gobe kenan haka za su haka suke kullum akwai ɓata lokacin da ya wuce wannan kai da ake ce maka lafazinka akwai mai tambayanka ai ba abu mai daɗi irin mutum ya koma gida da wuri wallahi waɗanda suka fi kowa jin daɗi su ne waɗanda suke komawa gida wajen iyalansu a kan kari duk wata larura ta ƙare maka zuwa sallar isha'i isha'i tana yi ka shiga gidanka ka gana da iyalinka ka yi wanka ka yi asuwaki ka yi ɗan abubuwan da za ka yi ka kwanta a kan lokaci mu bakiran ba laifi ba ne in ka kwanta takwas da rabi ma wallahi ka tabaccinka a cikin wadata da inda karfe uku da yi ka gama bacci ka yi wanka ka yi asuwaki ka shiga wurin sallah ka share awa biyu kana fafatawa ba wanda ya fi ka nutsuwa ba za ka yi mutuwar wulakanci ba kuma ba za ka tozarta ba aljannar zuciya Allah zai baka ita ina gaya muku wannan ba wai labari bane ba ku jarraba ku gani Allah ya taimake ka akwai su 'yan kwanaki a sati ya Allah da kana iya ware su kana yin azumi duk litinin din duniya insha Allah in dai lafiya lafiya bakinka a kame yake duk alhamis din duniya in dai lafiya lafiya bakinka a kame yake alheri kan alheri malam ya zama rayuwarka ka saba a haka kake tafiya kwatsam Allah ya kama ka mutuwa ka yi hadari ciwo ya danne ka mura ta kama ka wani ya kashe ka ko ka yi kaza ka tafi a wannan insha Allah sai da ya maka albishir canzo ne me zai rage maka me zai rage ma amma mutane wasu sun yi nisa sun tafi wata hanyar ta daban to an shar'anta mana yin qiyamul layl ya fi hira yace wa ahmadihi aqibatan qiyamul layli ta fi hira ƙarshen kyakkyawan ƙarshe Allahu akbar shine as-saharul mutawassit hira wacce take matsakaiciya na'am shi qiyamul laylin kamar hira ne shi ma me me as-saharul mutawassit ka kwanta kayi bacci ka hana kanka bacci kuma kana ganawa da ubangiji tabaraka ta'ala wanda yana amfani a take at the same time wannan kiyamun lailin yana amfanar da gangan jikinka yana kuma amfanar da zuciyarka malamai suka ce dole ne mai kiyamun laili wannan kiyamun lailin automatically yana gyaran zuciya automatically kiyamun laili yana da amfani a gangan jikin mutum kuma at the same time kuma is an exercise motsa jiki ne kayi ruku'i ka daga kayi sujada ka daga kayi zama kasuwanka suna motsawa a wannan lokaci ga alaka da ubangiji an yi wani bincike aka ce wai wani yanayi ne bawa yake shiga yake samun irin natsuwa wani turawa ne fuskai sai aka gwada aka ɗauki wata na'ura sai aka liƙa ta a jikin ƙeyar mutum ko kansa a lokacin da ya tashi yake sallah yake karanta alƙur'ani a duk duniya babu lokacin da bawa yake samun natsuwa mai kyau irin wannan lokaci da yake karanta alkur'ani yake yin sallah babu wata ƙwaya da ake sha ta bayar da wannan results din na wannan natsuwar to matsalar ba mu sani ba ba gani muke yi ba shi sa wanda Allah ya taimake shi da yawan yin sallah a rayuwarsa ina masa murna ko yawan karatun alkur'ani yace kuma wannan ibada ta qiyamul layli wala yaququl abd an maslahatihi baya fa hana bawa amfanin sa na duniya harka ce ta sirri ma yanzu a nan gurin waye zai iya gane wannan yana qiyamul layli wannan baya yi wa zai iya ganewa ba zai hana ka neman kudin ka da rana ba ba zai hana ka zuwa kasuwar ka ba sai dan baka tsara ba in ka ga mutum yana kukan wai yana qiyamul layli shi wallahi bacci ne yake damun sa ai dan ba kwanta da wuri ba ai duk wanda ya shirya zai yi zai yi qiyamul layli ai seta yanayin sa tun daga yinin sa yake setawa na farko dai an ce wanda yake so ya mori qiyamul layli to a yini ɗaya ya rinka samun dan wani lokaci ko awa ɗaya ko minti talatin da zai rinka dan rintsawa ko da irin dan baccin ranar nan ne ko a office ne ko da ka dawo da gurin aiki ko a kasuwa ne ka dan samu ka dan jefa hula ka haka ka dan jingina ko da na minti sha biyar wannan bacin ranar ana compensating ɗinsa da daddare yana taimakon mutum da daddare ɗaya kenan sannan kuma ya rinka kwanciya da daddare da wuri to baka kwanta da wuri ba kuma ka ce kana so kai wa Allah bauta ba kwanta da wuri ba ka tashi kuma to dole in ka tashi ka bada wannan lokaci da da safe kuma bacci ya ta damunka ka ina fata ana fahimta ko kuma ka ɗauki lokacin yayi yawa ko Allah ma annabi ce masa yi kumin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi haka Allah ya rarraba lokutan to mutum baya kwanciya da wuri ya za a yi ya samu moriyar bacci gangan jikin sa ya samu wadataccen bacci kuma akwai awanni da ake so ka same su don ka samu lafiya shi kansa baccin ana son ka samu wasu adadin awanni da za ka yi wannan bacci to baka yi ba ba dole sai ka zo kana kiyamun lailin kuma bacci ya zo ya takura ma da safe ba to ka rage hiran daren wannan hiran daren ne ba a so wani kuma malam a gaban screen a gidansa tashoshi kawai da remote control yana kan kujera yana danne danne billahi azumi ba zai tashi ba sai uku saura kwata ai wannan abin da kake gani wannan sai ka kwana musamman ka shiga wasu tashoshi masu ɗaukar hankali kuma za ka kwana wallahi ba za ka rasa abin da za ka kalla ba kana fita daga wannan tashar sun koma kaza sai ka koma kaza ka kalli can ka kalli wannan ka kalli nan ka kalli wannan billahi azim in ba sa'a ba sai ka ji ana salatu khairu minan nawm to kana da abin da ke dauke maka hankali baka je kwanta da wuri ba ko waya yanzu in ma ba kalli screen din ba akwai screen din waya mutum yana gadansa wallahi sai share u- awa uku bai yi bacci ba ya shiga facebook ya dudduba abin da zai duba da ya ga burin sabon abu sai ya je ya duba ko ba da shi ake ba dole sai ya je ya duba ya shiga whatsapp sakonni wajen dubu kaza duk inda ya ga dan wannan girin din abin sai ya fasa ya duba ga me yake ciki in ya ga bidiyo sai ya tsaya ya jira rabin minti in wayarsa ba ta karfi minti biyu yana nan yana jira yana downloading sai ya gani ya kalli bidiyon ga baki daya yana gamawa wasu sakonnin sun zo lokaci yana tafiya ya shiga insta- instagram ya je shi ma ya duba ya shiga wane ne ya je ya duba ya shiga twitter ya je ya duba ya shiga wacece ya je ya duba ya shiga youtube ya je ta dauko videos yana ta duba billahi lazima malam kai ma sai kai as-salatu khairu minan nawm malam fa sun gama da mu sun fa bamu abubuwan da suke dauke mana hankali yanzu a mota mutum yana tafiya wallahi yana chatting a mota mutum yana tafiya yana chatting yana tafiya saboda kar ya ce wannan lokacin kai ya tafi a banza da ya ga dan sako sai ya danna ya dan leka in ya ga in ya dan hango sai sai ya daɗa duba ko an ba da danja mutum ana ta masa hon ashe chatting yake to ina magana kiyamul laili wani wayar ma da ita yake kiyamul lailin tana gefensa da ya ga sabon message sai ya yanke raka'ar ya maza maza maza ya zo ya dudduba abin da zai duba sannan ya ci gaba saboda bala'i kuna tare da ni to wannan kiyamul laili ba zai hana ka maslahar ka ba da motsawarka arbabur riyadat wa suluk akan waɗannan rukunai ga zuciyarka ga gangan jikinka wanda ya fi kowa rabauta a cikin wannan sha'ani wanda ya bi almanhajul muhammadi sallallahu alaihi wasallam hanyar annabi muhammadu ma'ana qiyamul lailin kai irin ta annabi karatun qur'anin kai irin ta annabi ma'ana tsarin annabi method da manzon Allah ya bi hanyar da annabi ya bi yayi sallar dare yayi qiyamul laili to ita ka bi ka zaka je zaka dace mutum bai inhirafi ya kauce ba kaucewa irin waɗanda suke wuce gona da iri ko mutum bai takaita ba takaitawar masu sakaci almufarritin yace ibn qayyim yace mun gaya muku shiriyar annaba a cikin azumin sa yanda yake yi ko yace mun kuma yi muku bayani akan qiyamul lailin sa ko sannan kuma mun yi muku bayani dangane da ainihin wato maganarsa sallallahu alaihi wasallama to yanzu kuma za mu muku bayani akan shiriyar annabi akan itikafi wai duk wannan bayanin bai ma fara yin fa bayani ya ake yin itikafin ba insha Allah sati mai zuwa za mu fara bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da itikafi Allah ka gyara mana halin mu Allah ka sa mu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh